أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna asabar ashirin ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan shida miladiya aihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma mai alfarma shine watan ramadan wata na tara a cikin jerin wato watanni na musulunci a shekara muna cikin suratu ali imran shafi na 68 aya ta 143 muka tsaya a jiya a yau za mu sake wannan maimaita wannan aya saboda bayanai da suke da alaka da ita insha Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi sai Allah ce wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqaw
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Allah yana magana da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wala qad kuntum haqiqa kun kasance tamannawna al-maut kuna gurin mutuwa an tahi yakin badr buku shirya ba waɗansu an bar su a gida yau ko gashi an ce kafirai sun shiryo za su fito kuma kun shirya kenan kun kasance kuna gurin a haɗu a kabra mai rabon ganin baɗi ya gani to don haka a nan akwai wani iskali da akwai da ya kamata mu yi bayani akan shi a nan shi ne an ce sahabbai sun kasance suna gurin mutuwa ko ba haka ba amma alhali kuma mun gani an yi zargin yahudawa a cikin ayoyi da dama kan suna gurin mutuwa ko su yi gurin mutuwa in suna da gaskiya ina fata an fahimce ni mi Allah subhanahu wataala ce qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil-zalimin a cikin baqara qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين an ce su yi gurin mutuwa to ku musulmi da kuke gurin mutuwa ko kuna da tabbaci ne ku yan aljanna ne babu mutumin da yake da tabbacin cewa shi dan aljanna ne to ya an kai an kace sahabbai suna gurin mutuwa kuma ba a yi ta'atibi akan maganar su ba a zarge su don me suke gurin mutuwa ina fata kuna fahimta ta kuma hadisi ya zo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum shi gurin mutuwa daga sahabbai ma da dama Anas dan Malik radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih kada mutum ya gurin mutuwa saboda wata wani tsanani da ya shiga na rayuwa ko ko saboda wani rashin lafiya da ya tsananta gare shi kaga an hana ai gurin mutuwa amma in ya zamanto dole fa in kana labud فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت أو ما كانت الوفاة خيرا لي in ya zamanto dole abin ya kai ya kawo ka ce Allah ka rayar da ni idan wato rayuwata ta fi zama alkhairi gare ni zuwa gaba ko kuma Allah ka kashe ni in mutuwata ta fi zamanto alkhairi gare ni kenan al'amarin har yanzu ne mutum ya mayar da shi ga Allah subhanahu wataala to su ko sabai an ce sun yi gudun mutuwa nan ko an hana kaga dole muna buƙatar mu san menene ake nufi dole mu ɗauki cewa an hana guri na mutuwa amma sai dai ni sai dai mutum ya yi fatan a kashe shi cikin hanyar Allah wannan shi ba a hana shi ba shi yasa ma hadisi ya zo daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata ala shu'batin min an-nifaq man mata duk musulmin da ya mutu walam yaghzu bai yi yaƙi ba dan ɗaukakar da kalima Allah walam yuhaddis nafsahu kuma rayuwa ta bata taɓa raya mai ba ta tunatar da shi ta kwaɗaitar da shi game da jihadi ko da babu jihadi mutum ya ce kai mu inda akwai jihadi muna gurin a ce muna a cikin safin farko walam yuhaddis biha nafsahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ala shubatin minan nifaq ya mutu akan wani yanki na munafinci wannan yake nuna mana cewa mutum ya yi gurin ya mutu akan gadon mutuwa to abu ne na alkhairi wani hadisi ma yana cewa akwai mutanen da Allah zai ban su manzilatu shuhada matsayi da daraja ta waɗanda suke a wajen yaƙi waɗanda suka yi shahada su ne waɗanda sun yi gurin su mutu wajen yaƙi amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci mutuwarsu tana mi tana a matsayin saman gado kayi gurin a kashe ka fi sabilillah amma hakan bai samu ba to duk da yake kayi wannan gurin baka samu ba to Allah zai baka wannan matsayin na gurin da kake idan muka dubi Khalid ibn al-Walid ɗaya daga cikin jagororin mayakan musulunci babu irin ma'arakar da bai je ba babu irin yakin da bai yi ba babu irin kirmitsi da bai kutsa ma ba amma kuma Allah bai nufi zai mutu ba a fagen yaki sai gashi bisa gado ko shina kwance akan shimfiɗa lokacin nan na mutuwa ta sallamo mishi ya gane cewa alamun mutuwa sun zo mai yake cewa kaito yanzu duk irin wannan gitta kaina da nayi ga inda ya kamata in mutu Allah subhanahu wata'ala bai nufi zan mutuwa ba wajen yaki kaga raggo uwa ta yi matsoraci da raggaye uwayensu sun yi mi sun yi hasara sun sha ruwan banza kamar da ake cewa da Hausa dan haka ba tunkaran mutuwa bane ke sawa a mutu amma ba a ce ka tunkari mutuwa ba sai dai in fi sabilillahi na wajen ɗaukar da kalimar Allah to nan ya halatta a tunkari mutuwa da fatan kuna fahimta ta kenan nan da aka ce sun yi gurin mutuwa ana nufin sun yi gurin su je wajen jihadi wanda abu ne duk musulmi ko babu jihadi yau dole kai fatan a ce an kashe ka cikin hanyar Allah in baka yi ba mata ala ma mitta ala shubatin minan nifaq amma nan da an ka ce la yatamayna yanna ahadakumul maut to banda wannan gurin wancan sai ya zamanto am wannan ya zamanto khas ina fata kun fahimce ni sai Allah subhanahu wataala ce min qabli an talqaw kahin ku hadu da mutuwa ashe kafin ku je wajen jihadin ai karo da karo tun wannan lokaci kuke gurin mutuwa faqad ra'aytumuhu haqiqa kun ga alamomin mutuwa sun bayyana gare ku ba wai ana nufin kun ga mutuwar ba a'a alamun mutuwa ta bayyana gare ku kuna gani ana sa takobi a fille ma wani kai wa antum tanzurun idanunku suna gani ga fili gashi nan kana gani an sare wani kai ya fita an yi mai wani kaza an soka ma wani takobi an halbe wani da kibiya wani ya mutu amma kai Allah ya tsiratar da kai sai Allah ce wa Muhammad
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wannan aya ta sabka lokacin da yaƙi ya kace ana tunanin an kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda an neme shi ba a san shi ba yana tare da waɗansu mutane guda takwas ko guda tara sauran sahabbai suna can fagen yaƙi aka rasa inda yayi to amma kafirai suna amfani da damar da za su wato karya ma mutane niyoyinsu suna kokarin su raggontar da mutane sai aka fara yayata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu in an ce ga wanda ake kariya ya mutu magana ta kare an tahi za a yin kudeta an ce shugaban kasa ya shiga hannu su waɗanda a rike da bindigogimi suke yi sai a haji a ta gida a yi kwana koko abinda kuke son ku kai gare shi an riga an kare to amma addinin musulunci ya saba ma shugabancin kasa domin shi aqida ne ita ko aqida ba ta karewa ina fata ku fahimce ni to da aka yayata wannan magana waɗansu kafirai suka faɗa har sai yi zo zuwa ga waɗansu musulmi dama kafin a fara yaki kullun lokacin da tsanani zai zo sai an samu jarabawa mai yawa jarabawa ta farko shine lokacin da Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul sai da aka zo ga sahabbai ga kafirai za a buga yadda tashi tawaga ya gida cikin mutum dubu ya ja ɗari uku kaga ana gani ya ƙara makafirai ƙarfi ko ba haka nan bane waɗansu daga cikin musulmi sun samu rauni rauni na biyu an zo an fara yin yaƙi sai kafin a fara sai sai wato kafirran maka suka ce ma mutanen madina wannan da kuke gani dan uwanmu ne yayi gudu abinda muke bukata gare ku shine ku bari ku bari tsakanin mu da shi ma'ana su mutanen madina al-ansar su fita daga fagen yaki su bar al-muhajirin da kuma mutanen makka ku bar mu ƴan uwanmu na suka yi gudu ku bar mu da mu da su ayi ta ta kare suna son su mantar da su cewa ‘yan uwantaka ta imani tana gaban komai. Ina fata an fahimce ni, kamar yadda yanzu ake so in ana so a kawo matsala sai a ce wane da wane dan uwana ne bari kawai kai dai kada ka shiga. Ah, kada in shiga da musulmi na Nijar da musulmi na Tana duk musulmi ne ‘yan uwan juna ne, innamal mu'minuna ikhwa. Dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya ba ɗayan ba musulmi bane kafiri ne ‘yan uwantaka ta jini ce ba ta da muhimmanci a wajen Allah. Wannan shine abin da ba mu iya yi yanzu. bai yiwuwa ka saba ma dan uwanka na jini kana ganin ga abin da aya ta ce ka bindin kamata ka aikata na adalci yana da wahala ba karamin mai imani ne ga irin wannan ba a yanzu nan da muke ciki kowa an ka ce ga dan uwa ta na jini kare ne uwa ɗaya uba ɗaya ya saba ma Allah ko ko an zo ga kaninka ya zo wajen musabaka misali uwa ɗaya uba ɗaya bai ci ba wannan kuma ba dan uwanka bane na jini amma yayi narko ka daure ka ba wancan na farko abu ne mai wahala shi yasa kuke ganin irin waɗannan abubuwa hatta da ƙasashen da ake ganin sun ci gaba sai an iska suna da tasirantuwa da ƙasarsu ɗan ƙasa kaza suna da tasirantuwa da ƙabilarsu suna da tasirantuwa da famikinsu suna da tasirantuwa da gidansu mutumin da zai tunawa da Allah ya manta da wannan duka wallahi yana da karamci ina fata kun fahimce ni suna son mutanen makka su jaye ai ƴan uwanmu ne suka yi gudu me ya alaka ku da su a alaka ta imani suka ce ba za mu tafi ko ina ba sai dai mu mutu gaba daya kaga sun so su kawo illa illa ta uku an yaya ta an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu to me yasa akai wannan ana son a kare karfin zuciyarsu kowa ya jayi kowa ya gida su ko su ci karen su babu babbaka to sai an kasabkar da wannan aya an ce an faɗa waɗansu sahabbai sun fara yaya ta cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko su ibnu ubayy ibnu salul dama an ce an kashe annabi sun huta za su koma gida a sai a cigaba da addinin da aka saba wancan addini na maguzanci na kafirci kuma dama an yi mai alƙawalin za a aza shi shugaba a cikin kabila tai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa bai samu wannan shugabanci ba sai ya koma ba shugabancin shi abin da yake bukata kenan sai an kasabkar da aya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكسن تيكومي با فاتي منزوني قد خلت من قبله الرسل أي منزني سنشو إيقبانيشي شيكنا ya zo ne ya isar da sako in an isar da sako an ce wani sahabi aka ce mai an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara faɗin wannan jumla kafin wannan ayar ta sabkata dace da abin da ya faɗa yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai in an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba a kashe addinin shi ba ba a kashe aqidar da ya koyar da mutane akan ta ba shi ne abin da ya kamata mu gani anan wannan aya tana daga cikin ayoyin da mu'tazila ba su yi imani da sabka annabi isa alaihi salam ba ina fatan kun fahimce ni kun san mun karanta ayoyi da sauran dalilan da suke nuna cewa annabi isa zai sabko kun fahimta sai mu'tazila suka ce a annabi isa ba zai sabko ba ya riga ya mutu dalili wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba face manzo wanda manzanni sun shuɗe gabanin shi ar-rusul annabi Isa kuma yana daga cikin manzanni yan an ce sun shuɗe sun mutu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bih wa qad khalat sunnatu al-awwalin suka ce ar-rusul manzanni sun shuɗe annabi Isa yana daga cikin rusul ko ba haka ba dan haka ya riga ya mutu aka ce musu ga hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kai waɗannan hadisan nan ba su dace da hankali ba a hadisi kake jiran sai ya dace da hankalinka kai aiki da shi to don haka irin waɗannan aƙidu su ne turawa yanzu suke taimaka ma in kana mallami ka ɗauki wannan aƙida sai a taimaka ma don ka yayata mi ake so ka shawwashe hankalin musulmi ka kawo mu musulmai rikici ka dabirtar da al'amuransu ina fata an fahimce ni da an ka ce qad khalat min qablihi rusul dukkan manzani za su iya shiga amma ba matsala bane akwai nassoshin da suka fitar da shi ai shi Allah ya ce zai daukakar da shi to su sauran ka kawo inda an ka ce za a dauke su kafin su mutu babu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya to wa an ka ce rafi'uka ilayya zan daukake ka da ranka in yi sama da kai shi kadai aka ce to amma saboda son ransu sai su dauki aya guda su bar aya guda ina fata kun fahimce ni sannan sai Allah ce afa in mata shin shi yanzu annabi in ya mutu au kutila ko ko aka kashe shi akwai bambanci tsakanin mutuwa da kashewa mutuwa amci amma kashewa daban ce khasci in an ce mutum ya mutu kana kwance sai ka mutu amma an ce an kashe ka akwai wanda ya sabbaba kashe ka an baka fazon kasha ko an sa bindiga an halbe ka ko an sa takobi an fille ma kai ko abin da ya kama da haka shi yasa ita mutuwa ba ta da doka ba ta da assurance da an ce ya mutu sai fini babu wanda za a kamu ko akwai wanda za a kamu eh amma an ce qutila to akwai matsala diya in an kashe musu babansu za su dauki fansa ko ba za su dauki fansa ba dole su dauki fansa in mutum ne ya kashe shi za a bada diya ko ba za a bada diya ba in an kashe shi akwai adawa tsakanin famikin shi da sauran fami ko babu akwai adawa da yan partikin shi ko babu dole in kashe ka an kai akwai mutanen da kake da alaka da su sai an yi rikici amma ya an ce ya mutu to an kai gagara ba don Allah ya kashe shi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah sai in shugaban kasar America ya mutu akwai da za a yi in shugaban kasar Rasha ya mutu akwai da za a yi shugaban kasar Saudiya in ya mutu akwai da za a yi ba abin da za a yi Allah ne ya kashe su mata kenan sai a dangana amma in an ce qutila to akwai matsala akwai bambanci tsakanin mata da kutila amma mata shine ya mutu kutila an kashe shi shin in ya mutu ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya ku bada baya akan dugadugan ku shikenan addinin sai ku bari wa kuke yi ma addinin Allah ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya ya bada baya falan yadurra Allah shay'a wato ba zai cutar da Allah da komai ba ba ana nuhin ka zo ka yi da baya da baya ba kana tsaye ka yi baya da baya a'a duk wanda ya kafirce ake nuhi ya bar addinin musulunci shine yanqalib ala aqibai shi domin asalin al aqib shine wato diga digan cinanu duk wanda ya da baya da baya diga diga digan cinanu shi ba ana nuhin ya kafirta ba a'a ana nufin mutumin da ya canza addini yana musulunci ya koma wani addini to falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba saboda mi saboda kanshi ya cuta duk abin da kai sakamakon shi kai ne zaka dauka tirar tashi alkiyama wasa yajzi Allahu shakirin sannan kuma da sannu Allah subhanahu wataala zai sakan kama waɗanda suke masu gode mishi masu gode mishi su ne waɗanda suke yin tsaye duk ni'imar da Allah ya yi musu su ga sun sanya ta cikin ɗaukakar da kalimar Allah Allah ya baka ilimi ka sanya shi cikin ɗaukakar da kalimar Allah karantarwa yin karatu yin wa'azi shine godiya kake yi ma Allah da ilimin ka ba ka nemi duniya da shi ba Allah ya baka dukiya ka gina masallaci ka gina makaranta ana neman taimako na wa'azi ka yi wani talakkan musulmi yana da wata bukata ka biya mai wani na kwance bai da lafiya ka taimaka mai dan ɗaukakar da kalimar Allah wannan shine ka gode ma Allah da dukiyar da Allah ya baka ƴaƴanka kaga suna bautar Allah subhanahu wataala iya kokarin ka sun gane addini matanka suna bin Allah sau da kafa wannan shine gode ma Allah da ni'imar da Allah ya baka amma Allah ya baka dukiya ka rinka bazzarar da ita kana sa ta cikin sabon Allah ko ka ci tuwo ka koshi ka ce alhamdulillah ƙarya kake yi Allah ya baka ilimi ka ki da'awa ka ki karantarwa ka ki faɗin gaskiya ko ka ci tuwo ka koshi ka ce alhamdulillah baka gode ma Allah subhanahu wataala ba wannan shine abin da kamata mu gane wannan aya kuma tana karantar da mu shine mafi muhimmancin rayuwar mu darasi babba tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dare aka bada wannan darasi don mutane su dauka shine cewa addinin musulunci ba wai da annabi ya tsaya ba za a bari dan haka babu wani jagora wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka al'umman musulmi duk wani jagora wanda za a rasa bai dace a ce yayi muna tasirin da zamu ganin cewa in babu shi addini ba zai ci gaba ba ina fata mun fahimce ni duk jagoran da za mu rasa kowane fanni na yana yiwa mu zamanto muna da wani jagora cikin malamai ko muna da jagora cikin masu kuɗi masu taimakawa ko muna da jagora cikin dai masu wata fahimta da hazaka to in mun rasa shi ba mu cewa ya za a yi mu samu irin wani kuskure ne saboda ba a ce in annabi ya mutu ba kuma tsaye da aikin addini ina fatan ka fahimce ni don haka duk shugaba wani jagora in an kai in ya mutu sai a yi tunanin yaushe za a sabu sakin iri na yi ko ba haka nan bane eh sai kuma Allah ya kawo wani ana na ana cewa yoshi za a samu irin wani kuma sai Allah ya kawo wani ana dibin yoshi za a samu sakin irin wani kuma sai Allah ya kawo wani domin Allah ne yake tadda jagororin shine yake bada falalar shiga wanda ya ga dama don haka kuskure ne a ce in babu wani aikin addini bai yana da kyau tun kana da rai ka rinka kokari kaga ka karantar da wasu kayi kokarin sun gane irin aikin da kakai don bayan ka bari tunanin kullun sai kai wauta ce ga mutum kullun ya yarda cewa ba a yadda ba sai shi in baya nan komai bai yiwa wannan ba aikin addini bane a'a ya kamata a shirya waɗansu a ba su karatu a gwada musu yadda hanya take in babu kanin su zama su za su iya aiki wannan shine aiki wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu ya shirya sahabbai an karantar da su an ganar da su addini ko da ya mutu su tsaya ba ci gaba sun kai da aiki amma munan sai mutum ya zo mai da kai ne shi na oga kwata-kwata komai in babu shi nan ba shi ya mai da addini kamar nashi ne kaga wannan ba addinin musulunci bane baka zuwa ka tattare komai da komai ba shugabanci na addini ba ko na duniya kace kai kadai zaka rikiya wallahi ba zaka iya ba ku dibi tsari duniya da take ciki akwai shugaban kasa akwai ministoci ministocin nan mi suke yi suna wakiltar shugaban kasa bayan ministoci akwai yan majalisa mi suke yi suna wakiltar shugaban kasa bayan su akwai prefe prefe mi suke yi suna wakiltar shugaban kasa bayan su akwai su prefe su prefe bayan su akwai inda kumandan shine ke shugabanci bayan su akwai inda sarakai su ne ke magana bayan su akwai inda hakimi shi ke yin magana duk shari'ar duniya wadda aka yi an ce shugaban kasa gaba ɗaya da ta ƙauye da ta birni duka gaba ɗaya sai an kai ma shugaban kasa ya hukunci yana yiwa dole mu gane cewa aikin addinin musulunci ya fi ƙarfin mutum guda dole a rarraba a ba kowa a rinka ƙoƙarin kuma ana tadowan matasa ba wai kawai a yi zamnin rudut ba ba a tunanin matasan da za su zo matasa a yi formin su su gane yadda ake aiki ba wai sai mutum guda bai ya rike in ilimi ne ko wani abu ya rike makan shi ya bari sai in ya mutu Allah zai kawo wani ka ci amana addini in kai irin wannan kuma Allah zai azabtar da kai zai tambaye ka ranar tashin alkiyama a yi formen matasa su gane addini waɗanda gobe su ne za su zo su yi aiki in babu matasan kai an ji ka kai matsayin da ake bukata ba gina ka aka yi ba idan ba a gina waɗanda za su zo baya ba to shi kenan addinin Allah ka ce amana sai shi ne abin da ake nufi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi kuma duk wanda ya yaudari addinin Allah wallahi kan shi yaudara don Allah addini ya bayi baya kai za ka yi baya ina fata kun fahimce ni don haka wannan aya ta ba mu darasi cewa ko annabi ya mutu to ba za a tsaya ba shi yasa waɗanda suka fi kowa fahimtar wannan alkur'ani su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna kawo wa cikin sira cewa wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajalin sa ya kusanto an tarda sahabbai an yi abin za a yi sallah yana khutuba yana cewa akwai wani bawan Allah Allah ya bashi zabi tsakanin zama da tafiya inda shike amma ya zabi tafiya inda yake sahabbai ba su gane ba sai Abubakar kawai ke yin kuka abubakar yake cewa za mu fanshe ka da iyayenmu da kawunanmu iyayenmu maza da iyayenmu mata da kawunanmu gaba ɗaya mun ba da su fansa saboda kai ya rasulallah shi kenan aka umarci sayyidina abubakar yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azlin shi kusanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya aje suna cewa ko ranar litinin ko goma sha ɗai ko goma sha biyu ga watan wato rabi'ul awwal ya tafi da aka ce ya mutu sai kowa ya rikice mutuwar babba in kana babba in ka mutu sai a ce yoshi za a samu wanda zai ɗauka plus ɗin shi ko ba haka nan bane Allah zai kawo wanda zai ɗauka plus ɗin shi yadda ba ku san shi ba can a da Allah ya kawo shi kuma haka zai kawo wani wanda ba ku sani ba sai aka rikici sayyidina ababakar ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ya mutu baya nan kusa yana da gidaje guda biyu gida ne guda shi na cikin madina gida ne guda shi na wajen madina ko da ya zo ya shigo sai iska mutane da su rikici ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi ko sayyidina umar shi ya baci ce ba a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba a cewa wasu riwayoyi suna cewa ya zare takobin shi ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu yanzu ina hidda mai kai kaga mutuwa biyu za a yi yanzu kenan sai na abubakar kawai ya wuce da ya zo iski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ran shi ya mutu ko ran shi ya tafi rayuwar shi ta tafi yace tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kana da tsarki ko kana da rai ko baka da rai yanzu dada maganar mutuwa ta tabbata tun da jagora ne sai ya fito ya hau minbari yayi khutba yayi al innal hamdalillah hankalin kowa sai ya dawo yace ayyuhan nas من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يتي أيها الناس يا كومتاني من كان يعبد محمدا وان كسنتي شنا بوتا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات محمد يا موت in ka kasance kana yin aikin addini don wani to in ya mutu shikenan an hutar da kai ko ba haka ba mai yin aikin addini don wani in ya mutu shi kenan in kina bin mijinki saboda shina bin addini yanzu ke ga ya mutu ke aure wani to yi abin da kika ga dama saboda da yawan mutane in kana umurta su da aiki na alkhairi gajiya su kai da kai suna gajiya da kai amma yau in an ka ce ka mutu sai kaga suna ta kiran ba mu ga mutumin kirki irin shi ba wani mutumin kirki na alhali su ko sun kasance suna gurin yau a ce ka mutu su huta da kai waɗansu sun shiga addini saboda tsoron addinin yayi ƙarfi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai suka shiga dan munafici shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutuwa kawai kabilun larabawa da dama suka kafirce wasu suka ce to dama Muhammadu ya mutu mu ba za mu yi ba har wani ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa aqa'na rasulallahi ma kana bainana فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لأمر الله قاصمة الظهر يتي أطعنا رسول الله ما كان بيننا mun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya matukai yana tare da mu amma yanzu tunda ya mutu an zo an aza wani khalifa an ce Abubakar fa ya la ibadillah yace ya ku jama'a ya ku bayan Allah mali Abi Bakr mi aga Abubakar mina na ya tara wani shi ayurisuna bakran idza mata ba'dahu yace to yanzu bakar ita za ta wato za ta gado shi bayan ya mutu kun san Abu Bakrin ba sunan shi bane sunan shi Abdullah to amma ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ana kiranta Aisha to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira ne Abdullah saboda mutumtawa surukin shi ne suna ce mai Abu Bakrin uban budurwa shi ko sha yace ayi wisuna Bakran kine yanzu Abu Bakrin mutu budurwa ita za ta gade shi ko idan mata ba'dahu idan idan ya mutu baya gare ta yace wa tilka la'amrullahi qasim wa tilka la'amrullahi qasimatu dhahar yace na rike da Allah wannan yace babban musiba wanda ba taba jinta ba baran barama kenan suka kafirta su musailamatul kazzab sun kace su annabawa ne dama addinin ba na gaske suka yi ba can aka samu wata mata su jahu ita ma tace annabi ya ce an yi mata wahayi musailamatul kazzab yaga tana da sojoji masu yawa sojojinta sun fi nashi yawa sai yaga al'amarin nan yace yaki da ita zai yi da annabi da annabi ya banna za a yi sai ce mata to ke annabi annabi ya ni annabi kika ya dace mu yi aure sai an ka daura aure tsakanin annabi da annabi ya haka ne ina fatan kun fahimta kenan waɗansu suna yin addinin ba don Allah ba dole na in aiki don Allah ake yi bai yankewa ma kana lillahi wasal wa ma kana li ghairihi qata duk abin da ake yi don Allah kullun tafiya yake yi amma in dai ba don Allah aka yi ba saboda wani yan tere ake yi to radda babu yan tere nan babu harka cikin wannan ne Allah yake bambanta munafikai da wanda ba munafikai ba bai yiwuwa ka ce kai akwai lokacin da zaka faɗin gaskiya akwai lokacin da ba zaka faɗin gaskiya ba munafici kenan faɗin gaskiya ko da yaushe a iske ka kana faɗin gaskiya shine in an same ka litinin gaskiya kake faɗa talata gaskiya kake faɗa laraba gaskiya kake faɗa alhamis gaskiya kake faɗa juma'a gaskiya kake faɗa asabar gaskiya kake faɗa lahadi gaskiya kake faɗa shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin as-sadiqina bai ce alladhi sadaqa ba domin in an ce yayi gaskiya so dai to tana yiwa gobe ƙarya zai yi amma an ka ce as-sadiqina sifan shi ce ta gaskiya ko da yaushe da gaskiya yake shi ne abin da ake bukata in ana so addinin musulunci ya ci gaba amma kwane kwane ba zai sa addinin musulunci ya ci gaba ba ina fatan kun fahimce ni shikenan sayyidina abubakar ya ce wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut yace duk wanda yake bauta ma Allah to Allah rayayye na baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un komai yana karewa banda Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut dama haka Allah ya annabi ka dogara ga rayayyen da bai mutuwa duk wanda ka dogara ga shi akwai illolin da suke tattare da shi akwai kasawa tare da shi wata rana shi kanshi ta kai ne ta yake yi akwai jahilci tare da shi ana iya azalumce ka bai da labari har a kashe ka ma bai da labari ko kuma ya mutu wata rana bai da rai kaga dogaro gare shi wato an yi saki zarakan matozo kama Allah ka riki wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut sayyidina Umar yana tsaye Abubakar ya dibe shi ran shi ya baci kuma ga babba oga kwata kwata ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shikenan sai sayyidina Abubakar ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin sai ta kubiye kubce daga hannun sayyidina Umar yace wannan ayar kamar bai haddace ta ba bai san da akwai ta ba kamar yanzu ne yake jin tana sauka alqur'ani akwai lokacin da shi yasa kuke ganin in zuciyarka tana halarce sai kaga waɗansu ayoyi kai kuka waɗansu ayoyi baka yi kuka ba to kuma ayoyin da wata rana baka yi kuka wajen su wata rana sai kai kuka wato an samu sultanin qur'anin ya dace ya dace da zuciyarka tana shirye kuna kallon limaman makka suna karatu alqur'ani wani lokaci sai kaga yayi kuka wata sura amma sura bai kuka ba kuma wata shekara sai shi kuka a surar da bai kuka ba saboda lokacin ne alqur'ani ya kama zuciya sai wannan ayar lokacin nan ne sayyidina Umar ya ji misalin ta ya tabbata wato akwai bambanci tsakanin ka karanta abu da kuma kaga abu yana afkuwa can an ce zai mutu ko ba haka ba zai mutu an kace to amma kuma akwai bambanci da ya mutu dukkan mu mun san zamu mutuwa ko ba haka nan bane amma ba ɗaya bane da lokacin da mala'ikin mutuwa ya sallamu ko ba haka ba dukkan mu kowa ya san ƴan uwanshi sun san cewa mutuwa zai yi ko ko ba su yarda da mutuwa zai ba amma ba ɗaya bane da a ce ya mutu shi yasa sai da Umar ya rikici a ƙarshe dai haka aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sutura wato ba ba ba a cire mishi sutura shi ba aka yi mishi sutura wannan guda uku wato cikin likafani fari sannan kuma aka yi mai sallah daban-daban kowa ba a yi mai sallah ta jama'a ba kuma aka yi mai sallah nan inda ya mutu kuma aka turbuɗe shi nan inda ya mutu bayan sun yi sabani shikenan khalas to wannan shine darussan da aya take karantar da mu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya don nan Uhud na Uhud kuma cikin shekaru ne na farko na hijira ina fata an fahimce ni ta faru kenan na an ba mu darasin cewa zai mutu kuma an ba mu darasin cewa in ya mutu ba tsayawa za a yi ba ci gaba za a yi babu wanda ya isa ya ce shi in babu shi aikin addini zai tsaya babu tun da kaga annabi ya mutu an yi umuri da a ci gaba da ka mutu gaba an kai in kana ka taka gudunmuwa ka kawo don addini nan gaba yi in ba ka kawo ka bari in mala'iki mutuwa iske ka kai ka sani sai Allah ce wa ma kana li nafs
wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba ad-dunya نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين التي وما كان لنفس bai ba zai yiwa ba ga wata rayuwa an ta muta ta mutu illa bi iznillah sai da izinin Allah babu wani mutum wanda zai mutuwa a duniya face sai Allah ya so mutuwa shi ke mutuwa amma akwai asbab da suke iya zamantowa sanadiyyar mutuwa wani mota ta buge shi ya mutu wani a bashi fazon ya mutu wani yana cikin sahara kishirwa babu ruwa ya mutu wani tansiyon ta taso mai a ce Chris cardiac wani a sa bindiga a halbe shi wani ya mutu a fagen yaki wani ya mutu a masallaci yana sallah ko cikin sujada wani ya mutu yana karatun alkur'ani wani ya mutu cikin ɗakin karuwa wani ya mutu gidan giya shi na rike da kwalbar giya kowa ya zaɓa maka ne wanda yake so amma ba wanda zai mutuwa sai da izinin Allah al-iznul kauni sai Allah ya ce a ɗauko ranka ake ɗaukowa amma akwai asbab waɗanda za su iya sawa mutum ya mutu shi yasa kenan da aka ce an kashe inda sahabbai sun yi ragwance da shi kenan an ci yaki amma suka ci gaba da yaki sai dai a kashe su kan aqida su ba wai a su bar addini ba saboda annabi su ya mutu don haka dole sai an mutu Allah ce kitaban mu'ajjala abu ne wanda aka rubuta shine kitaban kenan kutiba kitaban mu'ajjala abu ne wanda an rubuta shi ko an wajabta shi domin kataba yana iya zuwa to da ma'ana ta wajabtawa kuma yana iya zuwa da ma'ana ta rubutawa kuma yana iya zuwa da ma'ana ta kawa amma cikin alqur'ani bai zo da ma'ana ta kawa ba ya zo da ma'ana ta wajabci يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما ينا إذوا دم أنا تربطاوا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إن منتي كتابا مؤجلا نربطاوا ني الله يا ربطا شكل الله المحفوظ باب وند زي متوا sai da izinin shi kuma kowane abu Allah subhanahu wata'ala ya kididdige shi rayukan mutane lumfashinsu da komai an riga an rubuta in segon guda ya saura ba za a rage maka ba in segon guda ya saura ba za a ƙara maka ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun duk babu ran da za a dauka ko ta aikata wani aiki sai da izinin Allah dan haka ba yadda za a yi a ce an kashe wani sai da izinin Allah ba yadda za a yi a ce wani ya mutu sai da izinin Allah amma wanda ya mutu ba kashe shi akai ba babu wani hukunci wanda ya shafi mutane mai abu ya amshi kaya ne akwai magana amma in kai ka kashe shi to nan za a yi magana da kai don ka taba kayan mutane in kai ka kashe kanka za a yi ma shari'a don ba kai adda rayuwar nan ba rayuwar nan amana ce Allah ya baka da fata kun fahimce ni bai yiwa mutum ce bari in kashe kaina in huta a'a da ka kashe kanka sai cikin huta ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيبا sai Allah ce to wa man yurid mu'ajjala wanda an sanya mishi lokaci shine da Hausa ake cewa an sanya mai ajali to ajalin nan lokaci ne ake nufi ina fata an fice ni wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha duk wanda yake son ladar duniya to zamu bashi da gare ta kana son ka samu gida babba za a baka kana son mata mai kyau ita kadai za a baka kana son a ji sunanka a duniya za a baka dama duniya ta sha maka amma malamai sun ce wannan muqayyad ne na Allah ce duk wanda yake son rayuwar duniya zamu bashi amma sai wanda muka ga dama kenan sai mu dauki wannan aya mu hada ta da wadansu ayoyi wadansu ayoyi sun ce duk wanda ke son rayuwar duniya za a bashi wadansu suka ce a'a sai wanda Allah ya ga dama to kaga wancan da anka ce duk amma sai aka ce sai wanda aka ga dama tunda duka maganar Allah ce ba za mu ce wannan magana ta ci karo da wannan ba sai mu ce ana nufin ko cikin kafirai sai wanda Allah ya so ina fata an fahimce ni man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun amma cikin suratu al-isra tace man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda duk yake son rayuwar duniya zamu gaugauta mai al-ajila magaugauce ita ce duniya kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah to ajjalna za mu gaugauta mai mu bashi rabon shi tun da duniya fiha a cikin duniya ma na sha'u abinda muka ga dama ko kana gurin kaza kaza ba dole bane sai Allah ya baka sai ya baka abinda ya ga dama ko ya baka cikin jinsin da kake so ko ya saba ma ya baka wani jinsi shi yasa ka taso kana so kazan dan kasuwa sai Allah ya hana ma ya mai shekama aikacin gwamnati amma duk dai duniya ce aka baka ina fata an fahimci ni ka taso kana son ka yi wani aiki sai Allah ya juya maka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ai kuna jin labarin shi ko ya taso a rayuwa sai abu biyu suke burge shi na farko yana son ya zan police ina fata kun fahimci babban abin da yake so a rayuwa sai ya zan police abu na biyu yana son ya karanta kissoshi na labari irin na roman kin nan kissoshi na roman abubuwan da suke burge shi kenan ya karanta wannan kissa ya karanta wannan kissa amma Allah ba haka yake so da shi ba sai ya zo wata rana yana karatun wata jarida ta hito daga ƙasar Misra sai ya ga yadda ake tace hadisi sai abin ya shiga cikin rayuwa ta yi gyaran mantur yake yi ba mai kuɗi ba ne talaka ne bai da takardu in yana biɗar kayye sai ya je gidajen masu hali akwai bolarsu ƴaƴansu ka san ɗan mai kuɗi kayye da ya cika fajibi zuwa uku sai shi ya suwa to nan yake zuwa yana ciccire sauran waɗannan fiye waɗanda ba su da rubutu da su ya fara rubutun binciken hadisin shi a rayuwa ta yi amma sai da ya kai duk duniya an shaida malamin hadisi irin shi a zamani ne babu kaga ko da ya so zan polis akwai Sheikhul Azhar As-Sayyid At-Tantawi kuna jin labarin shi ya rubuta tafsiri Al-Wasit fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim yana da malik tafan tafsiri da dama Azhar gaba ɗaya shine shugabanta yana ba da tarihin rayuwa ta yi sai da ya zo ya yi konkur na shiga cikin 'yan tiyatar ya ci yadda ake yin film ɗan drama in ji 'yan Najeriya ko ba haka ba shina son hizan ɗan drama ya rinka yin film dandalin soyayya har an ɗauke shi tun da su can sai an yi karatu kawai ƙarshe sai ya shawara ya ce ba zai yi ba ya canza sai da ya zama to shine shugaban jami'a ta azhar ta duniya gaba ɗaya shi yasa sai abin da Allah subhanahu wataala ya so kullum ka roki Allah alkhairi amma zuciyarka ta zama to mai kyau me yasa Allah ya canza musu niyoyin su saboda Allah ya san da gaske za su yi inda ba da gaske za su yi ba da za a bar su su tambaye amma Allah ya san da gaske za su tsaya su yi ma Allah aiki shi yasa Allah canza musu niyya ina fata kun fahimce ni kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha ma nasha'u liman nuridu ga wanda muka ga dama shi ma sai wanda Allah ya so shi yasa ba duk kafiri zai ji dadi a duniya ba sannan ba duk musulmi zai sha wahala a duniya ba kana musulmi da imanin ka Allah ya baka kuɗi ya baka komai yanzu shugaban kasar Saudiya na yanzu Malik Salman ko mu ce sarki komai Allah ya hada mai mulki Allah ya bashi dan ba karamin mulki da ba Allah ya baka mulkin Saudiya ko ba haka nan bane kuɗi bai san iyaka abin da ya mallaka ba duniya don Saudiya tana da cikin kasashen da suka fi kowaɗan bi kasashe dukiya a duniya ko ba haka ba ilimi kuma Allah ya bashi tun bai kai shekara ashirin bai haddace alkur'ani haka Allah ya so ina fata abinci ne kana musulmi sai ka ji daɗi kana kafiri sai ka sha wahalar duniya in kana musulmi duk daɗin da ka samu a nan duniya so man taɓi ne in an ta lahira za ka samu mai yawa in kana kafiri in duk wahalar da ka sha duniya wallahi so man taɓi ce kana taya kiyama za ka islimkin baninkin wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha duk wanda yake son ladan lahira gidan lahira za mu bashi in dai yayi da gaskiya tsarkake niyya Allah ba zai tuzartar da shi ba wa sanajzi shakirin da sannu za mu sa kanka ba masu gode ma Allah sai Allah ce wa ka ayyin min nabi wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله يتشي وكأين قراءة إني قدابي أكوي قراءة وكأين أكوي قراءة وكائن ina fata an fahimta duka larabawa suna amfani da irin waɗannan alfa shi yasa qur'anin ya sabka da dukkan yare balle wacce kabila tace wannan na waccan kabila ne ba na waccan kabila bane ibnu kathir da kuma abu ja'far su suka karanta cikin qur'a guda goma wa ka'inin min nabiyyin a wata qira'a wa ka'ayyin su ko qur'a guda takwas su suka karanta wa ka'ayyin malaman lugh sun yi sabani menene asalin ta suka ce kafu tashbihi ce da ayyin domin an ce ayyu da larabci kowanne قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايا kowanne ma to amma sai aka kawo kafun aka sa to daga nan kuma kafun da aka hargitsa su suka zanka ma harafi guda sai ma'anar ta canza ana nuhin da yawa kamar tambaya ce aka yi amma kuma ana nuhin a baka labarin mai abu mai yawa kenan wa ka ayyin min nabiyyin annabawa da dama shine Allah yake son ya ce qatala ma'ahu ribbiyuna kaseer nan ma akwai qira'o'i guda biyu waɗanda suke mutawatirai akwai ƙira'a kutila akwai ƙira'a ƙatala idan muka karanta da ƙira'a ta kutila sai ya zamanto da imamu nafi da imamu ibnu kasir da imamu abu amr da imamu yaqub da shu'ba su suka karanta wa ka ayyin min nabiyyin kutila sauran kuma da mu faɗa ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala menene bambancin kutila da qatala in an ce qatala shine yayi yaki idan fata an fahimce ni qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan amma in an ce kutila daga qatala ne yaqtulu qatlan kutila kashewa daban yin yaki daban to qira'o'in sai suka zamanto sun bamu ma'ana guda biyu ka ganin qatala annabin ya je yayi yaki kinan wannan ya nuna annabawa suna fita fagen yaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fita wajen yaki wa ka ayyin min nabiyyin qutila so da yawa akwai annabawan da an kashe su to sai qira'a ma'ahu ribbiyuna kaseer bayan wannan annabin tare da wannan annabin akwai ribbiyuna mun taba karantawa da arrabbani da arribbiyu mutumin da ake dangantawa zuwa ga Allah wanda yake bauta ma Allah don Allah subhanahu wataala ya cancanta a bauta mishi to ma'ahu tare da wannan annabi ribbiyuna mutanen da suke bauta ma Allah tsakanin su da Allah kasir masu yawa to anan dole sai mun bincike waɗannan ayoyi in mun ce qutil an kashe wannan annabi ma'ahu ribbiyuna kasir akwai mutane da dama tare da shi in mun ce qutila ma'ahu ribbiyun a'a an kashe masu yawa tare da shi ba tare da an kashe shi ba saboda kira'o'in alwaqf wal iftida yughayyiru al ma'na in an ce qutila shi annabin an kashe shi sai ai waqaf shi yasa wadanda suke waqaf sai su ce wa ka ayyin min nabiyyin qutil so da yawa annabawa an kashe su to ma'ahu biyuna kasir kuma tare da shi akwai mutane masu yawa mabiya magoya baya ko kuma wa ka ayyin min nabiyyin akwai annabawa da dama qutila ma'ahu ribbiyuna kasir kenan qutila ribbiyuna kasirun ma'ahu an kashe magoya bayan shi masu yawa to anan darasin da kira'oyin za su bamu in an ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba kashe wadansu annabawa kun gane ko sannan in an taba kashe magoya bayan annabin ayi ku kuma da aka kashe ku an kashe magoya bayan annabawa da suka gabace ku haka da kira'oyin suke tafiya illa dai malamai sun yi sabani shin an taba kashe wani annabi fagen fama da yawa daga cikin malamai wasu na ganin babu laifi a kashe annabi fagen fama ibn jarir at-tabari ya ce akan wannan ra'ayi da sauran malamai amma ash-shaykh muhammad al-amir ash-shanqiti yace a'a babu annabin da aka taba kashewa wajen yaki yana yiwa a kashe annabi amma ba wajen yaki ba to kowa kun san malamai an kace magana za su yi kowa zai kawo dalilin shi ko ba irin magana tasha ta ba kowa shi saki abin da ya kasu in an tambaya a ce kai wani bin sa kace ce haka nan na ta yi min ina fata an fahimci ni waɗanda suka ce an kashe annabawa wajen yaƙi sun kafa hujja da wannan aya qutila ma'ahu ribbiyuna kasi sun kace zamirin yana kuma zuwa ga annabi ina fata an fahimci ni to kuma na ana zancen yaƙi ne kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen yaƙi su kuma bani Isra'ila an ce sun kashe annabawa wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq aka ce to in an ce an kashe su akwai matsala to ya za ku ba da amsa game da ayar da a cikin suratul nisa aya wadda a cikin suratul nisa tana cewa ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب duk wanda ya yaƙi don ɗaukakar da karima Allah fa yuqtal aka kashe shi aw ya galib ko ya rinjaye kenan rinjaye daban kashewa daban duk annabin da kenan za a cewa an kashe shi fagen yaƙi kenan ko ba za a ce ya rinjaye ba to shi ko Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz kaga daga nan an samu matsala ina za a samu a haɗo ɗin ayoyin shi yasa su ibnu jarir tabari yace abu na farko nan da Allah yace kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah yana nufin cewa koda an kashe annabin magoya bayan shi zai ba su nasara su ci nasara akan waɗancan kafirai ina fatan fincin ko ko yace a'a da an kace za a taimaki annabawa yace to yana nufin inna lanansuru rusulana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi malamai suka yi raddi Sheikh Muhammad Al-Abini Shankit ya ce la na farko Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli zancen galaba duk inda Qur'ani yace za a yin galaba da takobi ake yi amma taimako da bambanci gare shi taimako daban rinjaye daban ana iya a taimake ka ta hanyoyi da dama amma rinjaye ana nufin sai an bashi rinjaye akan makiyayi don haka wancan amu ne wanga khas ne da haka ba magana guda ake yi ba dole sai an dawo kan abin da ake magana akan shi sannan zan ce a ce rusuli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'id jiddan bai dace a ce shi kadai za a kebancewa ba kaga dole sai an dawo wajen ba da dalilai yace abu mafi sauki mu ce waɗansu annabawa an kashe su amma ba fagen yaki ba domin bani isra'ilu sun sun kashe annabawa da dama ko ba kan bane zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna al-anbiya anbiya'a bighairi haqq sannan innal ladina yakfuruna innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adabin alim qul qad ja'akum rusulun min قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين waɗannan ayoyin su nuna an kashe annabawa amma ba a ce fagen yaƙi ba ina fatan kun fahimta yace to shine kamata a ɗauka a wata riwaya shaza wa ka ayyin min nabiyyin quttila an karkashe sai zaman to damiri yana koma zuwa ga makiyan ko ko adadin annabawa masu yawa an taba kashe su ko ko jama'a da yawa an kashe ta domin quttila yufidu taksir an kashe an kashe an kashe an karkashe ko ko ba kan zai kamata a ce ba to dan haka dai kun ji abin da malamai suka ce yace rinjaya nan dole annabi ba za a kashe fan yaki ba in dai ya fita fagen yaki to shi adda nasara amma ana iya a kashe shi da magoya baya ne ba ta hanyar fagen yaki ba don Allah ya ce zai ba su la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz kenan ko dole sai ya zama to galaba kuma galaba duk inda ta zo cikin alqur'ani to rinjayi na wato sai an yake su ta hanyar karfi ba rinjaye ta hujja ba dan dama rinjaye na hujja duk annabi shi adda rinjaye na hujja dama rinjaye na hujja duk mutanen da adda imani su adda rinjaye na hujja amma rinjaye na takobi shine wani lokaci na kafirai wani lokaci ba na kafirai ba amma in annabi ya fita wajen yaki to ka'ida ba yadda za a yi a kashe shi kuma rinjaye na takobi dole a karshe su ne adda shi ba za a kashe su ba don an ce fayuqtal aw yaghlib alhali ko wanda aka kashe laysa bighalib kenan galaban nan dole ta kasance ta takobi shi yasa Dawuda lokacin da suka fita da ya fita tare da mayaka Allah ya bada rinjayi falamma fasala talut bil junud qala inna Allah mubtalikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yut'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wal ladina amanu ma'ahu قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا kaga anan duk ba a kawo shi ba amma saboda annabin ya fita nasarar tashi ce sai aka ce wa qatala dawudu jaruta amma can talutu shine a shugaba kaga an hudu waye shugaban su inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika ko ba haka ba falamma fasala talutu bil junudi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idhnillah amma sai Allah ce wa qatala dawudu kaji sai yanzu an ka kawo shi wannan sirri ne sabani ne na malamai wasu na ganin an kashe su a fagen fama amma dai zance na wannan malamin ni dai na fi yarda da shi kuma ba zan hana mu ne ya ɗauki abin da ya tafi akan shi ba tunda kowa ya yi abin da ya dace da shi ribbiyuna kasir ya kamata a ce kasiruna dan larabci an ce abu shina da yawa kasiru ne kamata a ce to dan me an ka ce ribbiyuna kasir sun ka ce sigha ta fa'il wani lokaci tana iya zamantowa lil mufrad sannan tana iya zamantowa lil jam'i ay yastawi fiha al mudhakkar wal muannas an gane ni ma'ana in ni ga dama sai in ce rijalun kasir ko in ce rijalun kusur amma ba a kawo alwawun nuba an ka ce kasirun don mi kuma an ce ribbiyun don saboda kasir yana iya zamantowa lil mufrad yana iya zamantowa lil jam'i ina fata an fahimce ni domin marid fa'il ne qatil fa'il ne to na mutum guda ne ina in ce ha'ula'in nasu qatil ko ku in ce hadha al-insan qatil wannan mutum matacce ne waɗannan mutane matacci ne amma qatilikin yastawi fiha al-muzakkar wal muannas akwai dalili suka ce akwai dalili asa rabbuhu in kunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin سائحات سيبات وأبكارا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كاغا والملائكة ملائكو بعد ذلك سألت ظهير كاغا فعيل الهالي جمعنا ننقل أنك ربيون سيانك قتيل ribbiyuna kathir ba a ce kufur ba sai Allah ce fama wa haluli ma asabahum fi sabilillah musu yi rauni ba dan abin da ya same su ko saboda abin da ya same su cikin daukakar da kalimar Allah subhanahu wataala in mun ce an taba kashe annabi fagen yaki sai mu ce kenan koda an kashe shi sauran ƴan uwansu ba su yi rauni ba don an kashe annabin a wajen daukakar da kalimar Allah in mun dauki ra'ayin Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti mun ce ba a taba kashe wani annabi ba a fagen yaƙi sai mu ce ko da an kashe shi magoya baya ne ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba ina fata kun fahimce ni don nan fama wa haduli ma asabahum fi sabilillah fi sabilillah can jihadi nan fi sabilillah da'awa da ci gaba don can wajen yaƙi ne sai mu ce wajen yaƙi fi sabilillah nan kuma tunda mun ce ba a kashe shi fagen yaƙi ba sai mu ce yin da'awa tafiyar da aikin addini shi ma fi sabilillah ne mai bara cewa shi ga bashi sadaka fi sabilillah ai ba fagen yaƙi muke ba wa ma dha'ufu Allah ce busu yi rauni ba wa mastakanu sannan busu ja da baya ba abinda ake so kenan domin aiki mai wahala dole sai an ciji kana ganin duniyar ga da kake so da karfi na mutane suke neman ta ko ba haka nan bane to ita ko lahira ha sai a ja da baya dole na a rike kankankan da kai don mi abu su yi rauni ba saboda sun san Allah zai ba su sakamako fi sabilillahi sun san Allah sun kaskata Allah Allah ce wallahu yuhibbu sabirin Allah subhanahu wata'ala yana son masu hankuri to kuma Allah bai son waɗanda ba su hankuri ko ba haka da bane to muna da hankuri Allah ya ba mu hankuri wa ma kana qawluhum وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah ya ce wa ma kana qaulahum zancensu maganarsu ba ta kasance ba illa an ƙalu face sun ce lokacin da suka fita fagen yaƙi aka yi gaba da gaba kowa ya ga kowa suka ce rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu kaga ba su ce aikin Allah ne mun ka tafi ba sai mun roki gafara ba kullum musulmi ya kamata ya ji cewa shi mai laifi ne ganin cewa baka da laifi shi zai kai ka ga halaka ka yarda da cewa kana da zunubi ka nemi gafara domin in kana yarda kana da zunubi sai ka gafara kuma ka rage amma in kana ganin kai ai ni ban yi komi ba eh dan na ci jika 20 ko 30 ga waɗanda sun kaci miliyan guda ga wanda ya ci miliyar in an kace lahira ne za a yi to kai ka san wanda azaba kaza ta kasancewa hmm? ni da ban kashe kowa ba ga irin su itilar sun kashe mutane dubbai cikin duniya ni da ban kashe kowa ba shikenan sai a zo a ce a hauli a'a ga kasancewa ka kana ganin laifin ka karami na shi kanshi wani laifi ne a wajen Allah shi kanshi kuma zai kai ka ga halaka sun ka ce rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mu zunubanmu wa israfana fi amrina da bannar da muka yi cikin al'amuranmu sakacin da muka yi wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da dugaduganmu wansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai kaga ashe jihadi in musulmi zai yi wa zai nema kafirai zai nema mu ko gashi nan yanzu sai ka iske duniya lokaci ya kai inda musulmi ne ake nema ana kashewa mutane na cikin sahu suna sallah a saddaba mu a ce jihadi an kai su ko sun ce wansurna alal qaumil kafirin ka nemi ilimin jihadi sannan kai jihadi ba haka ne zaka tunguma ba kai ka hada cikin jihadi fa atahumullah sai Allah ya ba su thawabad dunya ladad duniya to nan yana yiwa mu ce waɗanda suka tsira suna yi su samu ganima ko ta yi su koma gida ta yi su ji dadin sun kashe makiyan su to waɗanda aka kashe wani irin sakamako aka ba su a nan duniya a'a sakamako ne duk wanda ya mutu a nan duniya in dai ta kan hanyar Allah ce Allah zai bashi sakamako mai yawa na farko Allah subhanahu wataala zai sa kowa ya rinka mishi addu'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman mala'ikun da addoke da al'arshin Allah za su yi mai addu'a rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adhabil jahim Allah zai sa masu imani kullu su rinka kokarin su koyi da shi suna fatan su yi shahada irin da yadda wani ya shahada Allah zai daukaka sunan shi ya zamanto mutum ne wanda aka san shi mai daraja mai kima Allah zai kare mai iyali ne da zurriya sai baya gare shi ba za su lalace ba duk mutumin da ya ma Allah aiki da zuciya mai kyau wallahi ko ya mutu Allah zai kare zuri'a ta shine sawabin duniya wa husna sawabil akhira Allah zai ba su kyakkyawan sakamako na lahira saboda na lafirar yafi ba a ce husna sawabid duniya ba wa husna sawabil akhira saboda duniya nan so man tabe ne dama ba wani abu bane dan tabawa ne zaka yi mu ne muke ganin duniya wata tsiya ce amma duniya ba wata tsiya bace wajen Allah sannan kai da kanka kasan duniya ba wata abu bace don dadin ta bai tabbata kana zamane cikin AC aka turo ma wanka ya mutu sai ka rikice Chris kadda kai taso sai a ce ka sai lahira ina AC yayi ina kudin ka da a cikin banki ina manya-manyan waɗanda ke jin daɗi a duniya ina daɗin da suke ji ƙarya ne babu mai jin daɗi duniya minti biyu kana cikin jin daɗi minti biyu kana cikin bakin ciki in ko akwai mai jin daɗi ɗari bisa ɗari a kawo shi waɗanda suka fi kowa samun matsayi a duniya su suka fi kowa zama cikin fitina a duniya na ba ku misali da shugaban ƙasar amerika yau shine mutumin da ya fi kowa ƙarfin faɗa a ji a duniya ko ba haka nan bane eh sannan kuma ya ka san mutum dai a ce na son a ce shi a saman kowa kun san masu girman kai ya yi son a ce mai mai karyawa ba ko babu gaba kai akai babu mai ja da kai shi zamana lahiya abin da yake so a ce mai kenan ko ba haka nan ba mutane suna son girman kai akan bayin Allah to shi na jin daɗi yau duk shugaban ƙasar duniya in an tara sai a ce ga shugaban ƙasar America Pison Mondial duk ƙasa ne suke babu daɗi ko akwai daɗi to sannan ƙasar su ita ce tafi kowace ƙasa girma a duniya game abin da shafi duniya jirgin da yake hawa duk duniya ya fi na kowa ko akwai mai jirgi irin nashi Air Force One yake hawa motar da yake hawa duk duniya ta fi ta kowa gidan da yake gida ne na mulki wanda fi na kowa duniya maison blanche yana da tawaga wadda ga tsaro dai akwai na'urori akwai komi ana kula da shi duk duniya babu shugaban kasar da ake kula da lafiya ta irin tashi amma wannan ba zai hana shi mutuwa ba wannan ba zai hana shi bakin ciki ba wannan ba zai hana shi tsufa ba da kadi bi kai ne sai kai kamar inda an kai taɗin kaɗa an fara taɗin kaɗa ko ba ka nan ba to ya an kai ya shiga cikin irin wannan hali saboda duniya ba ta da daɗi in kana bin Allah ka samu daɗi wallahi shi na gidan aljanna amma nan duniya wallahi ba a samu daɗi da kayi ji daɗi minti biyu yanzu na bala'i na tasowa matar ka wadda ka aura wadda kake jiran da ita ce kake son ka manta ka ki zuwa sallar subahin ita ka gaya ma magana da sai son ya taso ma to ina daɗi inda kake jiran ka samu farin ciki daga nan bakin ciki ya taso ɗanka wanda kake ƙoƙarin kaga ka saba ma Allah saboda shi shi zai zama tuwa sandiyar kamun tasiyon kinka mutanenka waɗanda ka kama ka saba ma Allah ka saba ma addini ka yi musu biyayya su za su zaman tuwa sanadiyya a goma bakin ciki a duniya to mi addadinta wa husna sawabil akhirah da kyakkyawan sakamako na lahira Allah zai basu wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah bai son waɗanda ba su kyautatawa Allah ka sanya mu daga cikin masu kyautatawa lokaci ya matso ina ganin ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نزع الغرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله